من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta ainihin talata sha biyu ga watan goma watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ijira ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi kitabu sala haka ne babul mawaqit wanda wannan shine karatunmu na 21 a cikin wannan littafi mai albarka na'am ala ali الله إليه قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت عن عن أبي عمرو بن الحبان وابن المسعد بن زياد قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استذبته لزادني نعم كتاب لا matattarar bayanai da hadisai da suke magana akan sallah ita sallah wanda dama ta'arifinta abu ne sananne aqwalun wa af'alun makhsusa muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim wasu maganganu ne da wasu ayyuka waɗanda suka kasance keɓantattu wadda ita akan buɗe ta da kabbara kuma ana rufe ta da sallama مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم عند يزوء حديثنا ابن حبان لا الحاكم حديثي تبتج سيتي باب المواقيت ندع من يما أنا أكن أنت كتاب شيني متى ترى مجمع دندزونا wasu abubuwa da aka tattara a guri ɗaya tunda ita sallah abu ne mai faɗi za ta samu abuwa babi na farko shine mawaqit lokutan sallah wasu malamai suna gabatar da alwaqtu ma akan at-tahara kamar yadda al-Imam Malik ya cikin Muwatta ya bude da kitabu sala babul mawaqit ya bude da awqatu sala suka ce saboda a malikiya a dangane da sallah lokaci ya fi komai muhimmanci don haka ma suka ce idan kana tsoron fitar lokaci ka yi taimama ka yi sallah wasu ka ce ko da ga ruwan amma inda kafin ka gama alwala lokacin sallah zai fita to ka yi taimama ka yi sallah wasu ka ce wato ainihin ba za ka haɗa sallah biyu da taimama ɗaya ba su ce saboda abin da aka umarce ka a karan fari shine ka yi alwala in ka nemi ruwa baka samu ba sannan sai ka yi taimama saboda mahimmanci na lokaci waɗanda al'imamu malik ya yi wannan bayanan a cikin almuwatta tashi na fata an fahimci wannan to wannan babi wato mashiga kofa ta shiga sanin lokutan sallah sallah tana da lokuta waɗanda za mu ji cikin waɗannan hadisai hadisi na hamsin da ɗaya malam ya ce an abi amrin shaibaniyi واسمه سعد بن إياس قال يتحدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني wannan hadithi an samo shi daga abu amr ashaibani sunan shi sa'ad ibn iyas wasu kuma suka ce sa'id ibn iyas sa'ad aw sa'id amma baban shi muttafaqun ala an nasmahu iyas alkunyar shi abu amr ashaibani kuma ana ce mishi al-yashkuri al-yashkuri wasu kuma sukan ce al-bakri mutumin kasar kufa ne yana cikin al-mukhdaramuna min at-tabi'in kibaru at-tabi'in kenan ko ibnu hibban ya ambace shi a cikin tabaka ta tabi'ai a cikin as-siqat yace hajja fil jahiliyyati hajjatayn tun a jahiliya kaga an ce jahiliya yani qabla qabla an-nubuwah yayi haji har sau biyu a jahiliya take nan da wayen shi yace wa kana fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallama sabiyan ya'qilu ya kasance a zamanin annabi sallama yaro ne wanda yana hankalta wato mumayyizi ne ko mumayyiz walaysat lahu sufba amma dai ba sahabi bane athiqat juz'i na 4 safaha ta 273 ibn ma'in ya wathaqa shi haka al-imam al-ijli haka ibn sa'ad haka الذهبي يتي مخضرم ثقة معمر yana cikin wanda suka yi tsawon rayuwa domin ya rasu duk da an yi saɓani wasu suka ce ya rasu 95 kaga muqdaramin da ya kai shekara 90 ai lalle dai ya haura shekara 100 wasu suka ce da shida wasu suka ce 98 ko suka ce ya kai shekara ta 101 an sha miya kuma cikin bautar Allah Allah ta'ala ji kanshi da gafara yace haddathani sahibu hadhihi ad-dar a riwayar da wa'annan arkam din na Bukhari a hadisi na wato 527 ya zo da haddathana bil jam' haddathana sahibu hadhihi ad-dar ma'a wannan gidan ya ba mu labari وأشار بيده إلى دار عبد الله شما باب بيده وأشار إلى دار عبد الله شيني يكي أسل يي إشارة زواج جدا عبد الله كما شما باب ابن مسعود أتكن بخاري وأشار بيدي وأشار إلى دار عبد الله يي إشارة زواج جدا عبد الله دام من سن أطبق الصحابين أنت عبد الله ابن مسعود أكيني في إندي باوة قرينة ta yi nuni zuwa ga wani ake nufi daga cikin abadila ko wani abdullahin ba wannan gida shine gidan da har imamu malik sai da ya haya a cikin gida in kun san malik har bar duniya yana gidan haya rin da wasu malaman suke ambaci wasu kuma suka ce a'a an sai mushi gida lokacin khalifa mahadi wallahu a'lam to ya ce ma'abocin wannan gida ya ba mu labari kaga in ya ce abdullahi bin mas'ud kowa ya sani amma cewar shi ma abocin wannan gida yana daga cikin al'asalib aljazzaba don ya jawo hankalinsu su a ma mutum na cikin wani tunani sai aka ce me wannan abun kaga kowa zai waigo kuma na cikin usulubi na canza salo kullum ka saba cewa haddasa na abdullahi bin mas'ud wataran sai ka ce wannan ma'abocin wannan gida wataran sai ka ce mai tsohon keken nan ya ban wato yana daga cikin asalib waɗanda suke karfafa hadda ya zama ana nawa'a maka to ya ishara zuwa ga gidan ibn mas'ud kenan abdullahi ibn mas'ud shine ya ya ba su labarin kenan ana iya kulla hukunci akan ta'ridat abubuwan da suke ba kai tsaye aka ambaci mutum ba ko aka ambaci abu ba zai iya zai iya daukan wannan hukuncin haka a babun malamai suke cewa a babun kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya faɗi wata kalma sai ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai sarraha sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wata sifa wadda an san annabi ne kaɗai ke da ita to kawai hukunci ya hau kan shi an gane ku sai ya ce afdalul khalqi sai ya faɗi wani mummunan abu sai ce wanda ya fi kowa daraja ma kaza kaza to kaga nan ba shi da mafita inda afdalul khalqi ijma'an shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko wani abu makamancin haka a babun alkhairi ko babun shari dan kaga ai babun alkhairi ne sai ya ce kala shi ibn mas'udin ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallama ayyul amali a habbu ilallah na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama na ce wai cikin ayyuka alif da lam wannan ta jinsi ne za mu ji riwaya da ta zo al'amal afdalul a'mal amma na ayyul amali yani ayyu amalin min al'amal daga jinsin aiki na gabbai da ake na ibada wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah shi aslan kowane alkhairi Allah yana san shi kowane alkhairi Allah yana san shi to amma shi ma alkhairi abu ne mutafawuti wani ya fi wani to a cikin ayyukan da Allah yake so wanne ne ya fi girma ya fi soyuwa zuwa ga Allah ashe soyayya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala tana da matakai ita ma sai dai ba irin soyayya ta wata halitta ba ka hali jami'i sifatihi sallallahu azza wa jalla an fahimci wannan ayi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta wannan shine aikin da Allah ya fi so qultu ibn mas'ud yace sai nace thumma ayyu sa'annan sai wani aiki za ku ga wasu suna yin dabtin shi da thumma ayyun hatta cikin sahih bukhari da muslim da sauran ummahat kaga an yi mawa ya'un din tanwini al-hafiz ibn hajar yace kar ai tanwinin shi yafi thumma ayyu shi yafi dacewa akan thumma ayyun qala birrul walidaini ce yin biyayya ga iyaye bin iyaye a riwayar bukhari sai ya ce summa birrul walidaini summa birrul walidaini madadin birrul walidaini kawai ya ce summa ayyu sai ce birrul walidaini amma akwai riwayar da ta zo ita ma birrul walidaini ba tare da summa ɗin ba yin biyayya wato ainihin ga iyaye kultu summa ayyu ta ce sa'an nan sai mai kalar jihadu fi sabilillah ta yin jihadi don ɗaga kalmar Allah. Kala, Ibn Mas'udin ya ce, Haddafani bihinna Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Cikin Bukhari a wannan riwaya, haddafani bihinna, kawai bai sarraha sunan ba sai ya kawo shi mudumara. annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya labarta min waɗannan abubuwa guda uku wala wista zattuhu la zadan da na nemi ya ƙara min cikin ayyukan da suke masu daraja wanne daga kaza sai kaza sai kaza da ya ta ƙara min amma ya bayyana cikin riwayar muslim cewa dan kar ya takura ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa bai nemi ya ƙara mai ba kamar yadda zamu ji wannan riwaya kamar yadda muka ji bukhari ya fitar da ita 527 sannan ya fitar da wata riwaya 2782 daga shi abu amrin shaibani ya ce ƙala abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kaga can sa'altu nabiya ko qultu ya rasulallah ayyul amali afdalu madadin ahabbu ilallah kenan al'amalu allati hiya ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala hiya afdalul a'mal mafhum wani aiki ya fi falala kala sai ce as-salatu ala miqatiha as-salatu ala miqatiha yin sallah akan lokacinta ala waqtiha didda qultu didda shi miqat ya fi fadi akan waqt shi miqati ba a wuce shi amma akwai abin da yake yana da lokaci bayan wanda aka sanya mishi as-salatu ala waqt ala miqatiha wannan ke nuna ashe sallah daga wannan lafazin sallah idan mutum ya bar lokacin da shari'a ta umarce shi har ya fita to babu ba ta da wani lokacin nadar in dai ba bacci yayi ba da shari'a ta istisna'i ko kuma in yamanci amma yana sane yana watsake ya yin sallah har sai da rana ta faɗi bai yi sallar la'asar ba har sai da rana ta fito bai yi sallar asuba ba idan shi biyu tangaran lafiyar shi kalau yana sane to wannan sallah ba ba zancen ya rama ta sai dai ya tuba saboda ita miƙa ce gare ta kaga sabanin azumi shi kuma azumi waktu gare shi in mutum bai yi ba zai rama shi bayan sallah shine zance mafi inganci fatawar a shekul albani rahmatullahi ta'ala alai wannan kenan qultu thumma ayyu qala birrul walid qala thumma birrul walidain shi ma ana qultu thumma ayyu qala jihadu fi sabilillah kaga duka ukun sun zo sai ibn mas'udin ya ce fasakattu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na yi shiru ban ci gaba da tambayan annabi ba wallau istazattuhu la zadani bukhari ya kara fitar da shi 7534 can kusa da bakin boda kenan daga ibn mas'udin ya ce anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam to kun ga a sahabai suna da wannan usuluba mutum shi ya yi tambaya sai ya zo ce wani mutum ya yi tambaya kaza kaza kaza saboda kai yana tsoron kar a a yi tunanin ko yana neman wanke kan shi ko wani ko tsarkake kan shi ko wani abu makamancin haka kun ga a wayancan ruwayoyi duka ibn mas'udin shine yace sa'altu annabi sa'altu rasulullah amma anan sai yace anna rajulan lallai wani mutum sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi ko sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal wasu ayyuka kaga anan sai ya kawo su da jami cikin ayyuka wanne yafi falala qala salatu li waqtiha salla li waqtiha a lokacinta kaga wancan ala waqtiha wannan li waqtiha an gane wannan wa birrul walidaini thumma al-jihadu fi sabilillah kaga nan tambaya ɗaya ce da amsa uku ce ayyul a'mali afdalu sai ce as-salatu li waqtiha wa thumma wa birrul walidain sai amfani da wawu thumma al-jihadu fi sabilillah kaga wannan yana nuna jihadin yana bayan sallah da ya kawo thumma ta tartibi ma'a turahi wal ataf an gane wannan ko kamar yadda shi ma birrul walidainin yana bayan sallah domin a waccan riwayar ya ce summa birrul walidaini ko ce summa birrul walidaini anan kuma da ya ce as-salatu li waqtiha wa birrul walidaini kenan wannan wawun ba tana nuna birrul walidaini daidai yake da sallah a lokaci ba sau da waccan ta fassara dan ta sa summa sannan kuma waccan ta farko da ya kawo summa birrul walidaini da ya tambaye shi sai ya ce al-jihadu bai kawo summa ba to wannan ta biyun sai ta kawo summa a gurin don ta nuna maka shi wannan jihadin ƙasa yake da birul walidain amma wannan jihadi ana nufin jihadi na futuhat ba na difa'i ba an fahimci wannan ibnu mas'udin radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya yi wannan tambaya sai ya ainihin kawo hadisin a haka birul walidaini thumma al-jihadu fi sabilillah muslim ya fitar 85 cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali afdal qala as-salatu ala waqtiha wa as-salatu li waqtiha riwaya muslim as-salatu li waqtiha duk da ya ruwaito da lafazin ala waqtiha li waqtiha qala qultu thumma ayu qala al-jihadu fi sabilillah sai ce فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه ce ba komi yasa na dena na dakatar da yawan tambayan ba sai dan ina tausaya ma annabi kar in takura mushi so da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son isar da alkhairi ko da ya gaji in an tambaye shi ba zai ce kai ha ba ku banni in huta ba to amma sahabbai suna ganewa ibn mas'udin sai ya lura annabi sallallahu alaihi sallama kamar ya shiga halin malal ko yana da wata bukata ko yana da wani uzuri dai saboda su fuqaha'u ne sai ya ce to bari in bar shi haka amma da na nemi ya ƙara min saboda karamci irin nashi da sai ya ƙara min sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan riwaya ta bayyana dalilin da yasa ya ce wala wistazattuhu lazadani saboda ya ce fama taraktu astaziduhu illa ira'an alaihi ba komi yasa na bar yawan tambaye shi ba na dakatar da tambayoyin a ƙara sai me sai me sai me saboda sai dan ishfaqan alaihi yani dan tausaya mishi da kuma tsoron kar in takura mishi to wannan kenan ibnu daqiq al-eid yake cewa al-a'malu التي في هذه الحديث محمولة على البدنية ayyukan da suke cikin wannan hadisin cewa ayyukan da suka fi falala shine as-salatu liwaqtiha sannan sai birrul walidaini sannan jihadi yace ana daura wa'annan ayyukan ne akan al-amalul badaniya ayyukan da suke na gabbai wa arada bidhalika al-ihtiraz inji ibnu hajar yace abinda ibnu daqiq al-id yake nufi al-ihtiraza an al-iman mana banda imani karka dauka sallah a lokacinta da yima iyaye biyayya da jihadi sun fi tauhidi da imani karka dauka haka so da nan ana magana akan al-a'malul badaniya ayyuka na gabbai kamar cewa sallah ita ce afdalul ibadat kaga wannan ana nufin al-ibadatul badaniya al-hissiyya al-arkaniyya amma mafi falalar ibada shine imani da tauhidi yake cewa inji ibnu hajar al-ihtiraz an al-iman لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أفضل الأعمال إيمان بالله حديث نينا أحمد ده أحمد شاكر يا إنغان تاشي كما في في تن أيوكا شيني الإيمان بالله كاقول أنه هجاتي أكن a murji'a da suke fitar da ayyuka daga cikin musamman iman a wani hadisi ya ce mafificin ayyuka sai ce yin imani da Allah kaga ashe aiki ne amma aikin zuciya to da ka ce wasu a nan da ibn mas'udin ya tambaya ayyul a'mali afdalu ko ahabbu ila Allah sai ya ce mushi sallah a lokacin ta yi iyaye biyayya jihadi wannan ayyuka na gabbai ake nufi ba su shafi ayyuka na zuci waɗanda su ne a ainihin imani da tauhidi ba ina fata an fahimci wannan cewa shi as-salatu ala waqtiha haka lafazi ya zo a cikin bukhari sai dai muslim ya kawo da lafazin li waqtiha ko ibn battal yace fihi anna al-badara ila as-salati fi awwal waqtiha afdalu min at-turahi فيها لأنه إنما يشترط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها ibn battal ya ce a hadisin za mu fahimci cewa a gaggauta yin sallah a lokacinta farkon lokacinta shine ya fi a kan jinkirta ta saboda an sharɗanta a kasancewarta ta zama mafificin ayyuka a yi ta a kan lokaci wanda liwakati hal mustahab a lokacinta da aka so a yi ta a cikin shi kaga cewa liwakati hal mustahab shi ma akwai fiƙiwa a ciki domin assalatu liwaqtiha assalatu ala waqtiha ba shi ke nufin da lokacin sallar ya shiga ayi ba shi ake nufi akwai lokacin da a jinkirta din shi yafi akwai lokacin da a dan yi ta a matsakaicin lokaci shi yafi akwai lokacin da a yi ta a farkon lokaci shi yafi yanzu kaga isha'i asali ne ake so a jinkirta ta a akhara ta nabi bai fito sallah ba har sai da mutane suka dan fara gengadawa سيدنا عمر يتي الصلاة الصلاة يا رسول الله رقد الرداء النساء والصبيان يا يا رسول الله أفتو صلى ماتا سن يبتشي لك أنا نيارة دري ياي النبي يفتو يي صلى سيتي لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لجعلت وقت هذه الصلاة هذه الساعة تبادن كن كنت توا متاني بدا wannan lokacin zan mai da lokacin sallar isha yana butun da ya ji tsoron kuntatawa kenan idan akwai maslaha sai a yi ta da wuri idan kuma ya kasance misali wata daura ce muke yi ta ilimi ɗaliban ilimi ne muka ce yau duk mun ba matan mu haƙuri za mu kwana karatu isha'i mun ga dama mu batta sai karfe goma mu yi sallama mun yi sunna kuma saboda babu mashakka ko babu mashakka tun da damar raya daren ne zami tsoron kar a yi bacci wasu uzururruka to duk mun rufa wa'annan uzururruka ba ga yanzu sai abu ko a ce wani wa'azi ne ake wata muhadara ake yi mai zafi ba mai zafi ina nufin raddi ba ma'ana fa'ala mai mahimmanci eh muhadara ma suna ta tara muhadara ce mai mahimmanci wani ana iya jinkirta sallar isha karfe tara da rabi sai a yi ta misali sallar azahar sallar azahar asali a yi ta a lokacinta shi ya fi farkon lokacinta amma in akwai tsananin zafin rana annabi ya ce a sanya sai a ɗan jinkirta kaga wannan shi ma akwai akwai da akwai wato tafsiri ta ko sallar la'asar a yi ta a farkon lokaci shi ya fi magriba a yi ta a farkon lokaci shi ya fi wannan kaulan wahida kina akwai tafsirat wanda mun yi bayani a cikin karatun al-akhbari ahsant mun yi waɗannan bayani ina fata an fahimci wannan da haka ibnu battal ya wannan bayani duk da kasancewar a bayanin nashi akwai ɗan ta'aqibi da ibnu hajar yayi wanda ba sai mun ambace shi ba don cikin bayanin da muka yi ya wadata al-hafiz yayi wani tambihi a karkashin wannan hadisi yace ittafaqa ashabu shu'ba ta'ala al-lafz al-mazkur fil bab akan zancen as-salatu ala waqtiha yace to ɗaliban shu'ba duka sun haɗu shu'batu ibn al-hajjaj amirul mu'minin fil hadith rahimahullah sun haɗu a kan lafazin assalatu ala waqtiha kamar yadda bukhari a wannan wacce ruwa da muka ambata ta hanyar wato ainihin alwalid ibn abdulmalik shi ma ɗalibin shu'uba ne ta hanyar shu'uba ya ruwaito kuma da lafazin ala waqtiha duk da an samu cikin bukhari kamar yadda muka ji a hadisin da ibn mas'udin ya ce wani mutum ya yi tambaya kaga can ya kawo as-salatu li waqtiha hakan nan riwaya ta muslim amma riwayoyin shu'uba duka sun tafi akan ala waqtiha sai ce wa khalafahum ali ibn hafs ali ibn hafs ya saba musu cikin ɗaliban shu'uba wa huwa shaykhun saduqun min rijal muslim mutum ne wanda yake babban malami ne ko kuma shaykhun ta malaman hadisi ba yabo ba fallasa dai yana cikin rijalul muslim riwayar shi faƙala fi awwali waqtiha as-salatu fi awwali waqtiha wanda zaka ji galibi mutane haka suka fi ambato as-salatu fi awwali waqtiha wanda kuma shi wannan baya cikin ma sahihaini baya cikin al-kutubu sitta ya zai zo cikin hakim da addara kufani da al-baihaqi ya ruwaito ta hanyar addara kufani to addara kufani da ya fitar da hadisin sai ya ce ma ahsibuhu hafiza ba na tsammanin ya haddace hadisin nan wato ya samu ghalab shi wato ainihin Ali ibn Hafs an gane ko li'annahu kabira wa taghayyara hifdhuhu so da ya manyanta dan haka haddashi ta canza ya samu dan raunin hadda shi yasa da haka a gurin ba za a karbi riwayar shi a fifita ta akan riwaya ta ainihin su at-Tayalisi ba shine ainihin al-Walid ibn Abdul Malik at-Tayalisi wanda yake babban malami ne daga cikin almajirai na Shu'ba da wasun su da dama an fahimci wannan ayi al-Hafizi wasu bayani har inda yake cewa wa atlaqa an-Nawawi fi sharhi al-Muhadhab an-Nawawi cikin al-Majmu' sharh al-Muhadhab yayi itlaqin anna riwayata fi awwali waqtiha da'ifa ce riwaya cewa as-salatu fi awwali waqtiha wannan riwaya da'ifiya ce inji an-nawawi jidda al-hafiz kuma ya ƙara mai ta'aqili ya kawo cewa tana da shahidi a wata riwaya ta ibn khuzaima wanda ainihin wato ta zo ta wata hanyar daban amma dai zance mafi inganci fi awwali waqtiha bata tabbata ba saboda mun ji cewa akwai akwai tafsilat akwai yanayin da za a kai a jinkirta sallan shi ya fi kuma a yi ta a matsakaicin lokaci kamar da bayani zai zo a hadisin na na Aisha na gaba akan sallar asuba insha Allah ta'ala wannan bayanin yana cikin al-Fathul Bari juz'i na biyu shafi na 100 da na goma sha shida farkon juz'i na biyu bi tasarrufat qalila to muka lura a wannan hadisi za mu ga nabi sallallahu alaihi sallama ya sanya sallah ita ce tafi komai amma fa ya zama an yi ta akan lokaci wannan ke nuna ashe ba sallah kadai ake nema ka yi ba ka yi ta yanda Allah ya umarce ka ka yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya koyar da ita ba wai kawai eh nayi sallah nayi sallah shikenan ai mun sha karanta ko wanda zai yi sallah a jefa marka yasa ta ce mishi dayya'aka Allah kama dayya'atani kaga wannan sallah walakin lam tuqbal salatu لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو الاعتدال والطمأنينة والسكينة و و و كما عند مسيء صلاته يا صلى مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل لأنه لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا الاعتدال والطمأنينة فيها لذا الصلاة تحتاج إلى أشياء تستكمل بها قواها وتسمى صلاة عند استكمالها amma an ba su cika ba ba za a kira ta ne ba za a kira ta sallah ba ba za a kira ta sallah ba shi yasa sai ce as-salatu amma li waqtiha ko ala waqtiha yin sallah akan lokacinta wanda suka ce isti'la'i ne wanda ke nuna sai ka tabbatar da lokacin ya shiga ba wanda zai yi sallah yana yana zaton lokaci yayi ko bai yi ba Allahumma sai dai wanda ya shiga wani hali na an kulle shi a wani guri mai duhu ko wani guri da yake haske ne kawai bai sanin fitowar rana ko faduwarta ballantana ya san daidaituwarta ko gocewarta to wannan sai yayi ijtihadi yayi sallah fuqa'u suka ce wannan shine iya istita'a shi fattaqullaha mastata'tu ina fata an fahimci wannan amma in dai mutum yana da zabi da ikhtiyari ba yiwa ya ce bari in yi ijtihadi kawai yana daki ya kulle yana kallo ce kawai ina ga alamar yanzu lokacin azahar ya kawai ya tashi yayi ta ba a haka shi ya samu yaƙini shi yasa sai ce ala waqtiha wanda ala tufidu listi'la tana fa'idantar da isti'la'i kan abu ma'ana ka mamaye shi ya gama sanin cewa eh lokacin yayi sannan sai yayi sallah ita kuma as-salatu li waqtiha ma'ana yin sallah a lokacin ta wannan zai iya daukan farkon lokaci saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna duk da ita wannan lamun din fa'idarta ma a gurin yayin shiga iddan nema bayan suna cikin iddan ba lokacin da za ta shiga idda ma'ana tana cikin tsarki lokacin da ake sakinta tsarkin da kuma miji bai kwanta da ita ba to saboda haka a sai zaman to ala a nan gurin tana fa'idantar da ta haƙƙuƙu duhulil wakti ka samu tabbacin cewa lokacin sallar ya shiga sa'an nan abin da ke biyo bayan wannan shine yin biyayya ga iyaye da ce sun ma'ayyu sai ce birrul walidain yin biyayya ga iyaye ita kuma biyayya zaɓi ɗinta abu biyu ne yi na yi bari na bari amma ga ɓangaren iyaye ba iyaye na yi bari na bari ba ne kaɗai biyayya kar ka ɗauka kawai tun da ba ka saɓa musu in sun ce zo za ka zo in sun ce zauna za ka zauna to akwai yi na yi bari na bari ma'anawi shi kuma shine kana da kuɗi kana da dukiya to ka yi ƙoƙarin taimaka musu abin da za su ci da suturarsu da mazauninsu da bukatunsu na magani da bukatu na yau da gobe wajibi ne akan ka ba wai an so gare ka ba ne ba ya kamata ba ne dole ne na fata an fahimci wannan dole ne akan ka Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah yana da fiqhu mai kwagwadi a bangaren ciyarwa bangaren ciyarwa yana yana cewa mutane suna kuskure gurin fahimtar ciyarwa ta shafi iya matarka da 'ya'yanka gurin fahimtar cewa haƙƙin dukiya kawai a bada zakka ne ina akwai wasu haƙƙoƙi da suke kanka hatta makocinka akwai yanayin da za a shiga ciki dole ka ci da shi so da akwai hadisi cikin al'adabul mufrad nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani makoci zai ci kwalan makocin shi makocin shi a gaban Allah ya ce ya Allah tambayi wannan ya kulle kofar shi ya hana ni shiga gidan shi kuma ya zuba ya hana ni abincin shi kaga me ya shiga tsananin bukata kai kuma kana da tsananin wadata dole ka bashi ina fata an gani nan ba ya kamata bane saboda me Allah ya lissafo makoci a cikin waɗanda suke da haƙƙi wanda ya fara daga haƙƙin shi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili wal jari dhil qurba wal jari al junud was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa mimma malakat aymanukum ko ko bin sabil ta tsaya ko ya ayata ki ne cikin nisa'i wal masakin wa bin sabil al jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabil yawa shine karshe to kaga wa'annan duka suna da haƙi ka koma tafsirin imamu sa'adi zaka ga bayani haka na ibnu kafir al muhim saboda haka iyaye bayan karka ɓata musu tunda ko gaya musu magana cikin ɓacin rai an hana ka wala ta kullahuma uffin kar ka gaya musu magana cikin bacin rai shine at-tadajjur at-tadajjur shi haba kuma muku kullum da an siyo abu sai kun bata shi ruwa an ya kare mutum nawa zai kasu to wannan dan yau kenan kalmar ba ta yi ba ruwa je ka ɗibo to mama na gobe insha Allah tashi je ɗibo in da kana ɗibowa ta zubar ƙara zuwa ka ɗibo ai da kana ƙarami ba abin da baka yi ba ita iya zubarwa ta yi kai kashi ka mata cikin miya kuma ta haƙura da kai ta ce Allah ya ma albarka to yanzu albarka kake nema ta silli kake ma maka faɗa yanzu ka ji wani yana apel yana ta faɗa sai ka ɗauka kanwashi yake waya da ita ashe babu shi kaga wannan zai wuya ya ga mai kyau a rayuwar shi ta duniya ballantana kuma lahira Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon yi ma iyayen mu biyayya da ka kyautata musu da dukiyarka kyautata musu da hatta mu'amalarka da iya yanda za ka yi magana da su kakka ɗaga murya a gabansu wa kullahuma qawlan karima su mujahid sun yi maganganu akan me ma'anar qawlan karima suka ce kakka kira su da sunan su akwai wanda zaka ji yana audu ka ɗauka abokin shi ne ashe baban shi yake kira kaga wannan shi ma rashin kunya ne sannan ko kuwa suka ce kuma kaulan karima kakka ɗaga murya akan muryarsu ballantana maka daka musu tsawa ballantana ka musu faɗa ballantana suna son wani abu suna tsoron maya za su su gaya maka akwai wanda mahaifin shi ko mahaifiyar shi in suna neman wani abu gurin shi sai sun nemi wasiɗa sai sun nemi wasiɗa su nemi wani abokin shi ko wani wata matar shi ko wani ɗan shi shine zai iya zuwa ya tambaye musu shi kaga wannan an shiga wani hali tunda cikin garari ina cikin haɗari Allah ta'ala ka kare mu to yi ma iyaye biyayya bin su sau da kafa sai ya san da suka yi umarni da saban Allah to anan ne kuma an samu tasadumul huquq haƙƙi mafi girma shine haƙƙin Allah duk wani mai haƙƙi a kanka sai ya nemi wani haƙƙin da ya shafi haƙƙin ubangiji daga gare ka to a nan gurin kuma an zo boda an zo red line an zo bakin jallayi to amma kuma shi ma ba cikin kaushi ba ya ce haba ma mayokin isa ma a'a sai baba gaskiya wallahi da abin da kuka nema kun sani ina muku gwargwadon iko na amma wannan abu gaskiya ya shiga shari'a kuma ina tausaya muku ina tausaya ma kaina kan mu haɗu duka mu faɗa cikin sabon Allah wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sai ce me wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa saboda haka shi kan shi biyayya ga iyaye yana da haddi biyayya ga Allah da manzon shi shine ba shi da haddi in Allah ya ce yi dole kai annabi ya ce yi dole kai an gane ku kultu kuma ayyuda ya ce aljihadu ko shi ne na gaba jihadu fi sabilillah muka ce a nan ana nufin jihadi na futuhat jihadi na futuhat ba jihadi na difa'i ba shi jihadin difa'i yana sama da haƙƙin iyaye shi ne an kawo muku hari ko musulmai yanzu dole kowa ya tashi ya kare kan shi ya kare addini shi to a gurin ma maka ta ce karka tafi nan ba za ka yi mata biyayya in babanka ya ce karka je ba za ka yi biyayya amma in ya zama to yaƙi ne na na futuhat kamar za a tafi misali za mu je kwato faransa an samu daula ta musulunci an gane an samu daula ta musulunci da shugaba muayyani wanda yake shar'i to sai za a tafi kwato faransa aka ce duk wanda yake da dama yake da iko ya fito sai aka saki abin kamar yadda aka yi a badar a ga badar ba ayyana kowa ba ba ayyana kowa ba so aka wanda yake son aljanna to ya zo ya tafi to a nan gurin in mahaifiyarka ta ce a'a tsaya ka je kai roron wake wake yayi da haka wa za a bar mu yayyanka duka sun tafi to dole ka tsaya an gane wannan ko amma shi ma da sharaɗin idan shugaba bai ayyana ka ba in shugaba ya san da cewa kana da kuwatul ba's kai jarumi ne ko hikimarka ta yaƙi da istiratijiyat na yaƙi da ka sani da ka sai ya ayyana ka sai ka tafi to a gurin ya zama dole a kanka kuma ba za a yi ma iyaye biyayya ba a lokacin don shugaban yana da haƙƙi a kan iyayen ma balantana ɗansu an fahimci wannan ko amma abin da ya shafi masa'il a'iliya to a gurin iyaye sun fi shugaba haƙi amma masail amma da suka shafi gari ko suka shafi ƙasa nan shugaba ya fi girman haƙi ina fata an fahimci wani amma jihadi wanda ya kasance na futuhat kun ga ai mutumin da ya taso daga iraq ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ji'tu li ad'a sayfi ala sayfik na zo in haɗa takobina da naka in je mu yi yaƙi uridu an uqatila ma'aka jamban bi jambin ya'ani annabi ya ce kana da iyaye ce a yaya ka baro su ya ce taraktuhuma wa huma yabkiyani na baro su suna kuka ba su so in taho na ce wallahi sai na taho annabi ya ce irji ilaihima wa adhikhuma kama abukaitahuma ko ma ka je ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka to kaga aka ce kar ya tafi yaƙi saboda wannan na futuhat ne kuma ba a ayyana shi ba ina fata an fahimci wannan zaka jihadi amma a wani yanayi kamar jihadi na difa'i ko ga wanda aka ayyana shi a wani yanayi jihadi yakan fi biyayya ga iyaye kasancewar shi wato dirwatu sanamin islam Allah ta'ala ya samu dace to haka za mu bar shi akwai fa'idoji da yawa na daga ciki kula da halin almufti lokacin istifta ka zo neman fatawa ka kula kar ya zama yana cikin damuwa ko yana cikin jin yunwa ko yana cikin jin bacci shi yasa ibnu abbasin ya ce bai ci gaba da tambaya ba don kar ya takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alƙali shi ma baya yin alƙalanci lokacin da yake jin bayan gari ko bawali ya addabe shi ko yana cikin fushi ko yana cikin damuwa ko yana jin kwana ba zai yi zai iya adalci ba saboda ba zai iya samun natsuwa ba da zai aka shi ma mai fatawa kawai ka tada shi daga bacci kamar wata katuwar tambaya yanzu sai kai nisa ya ce kira ka ya ce wai mai ma na ce ma ɗazu to kaga maganin kada a yi kar a fara Allah ya samu dace wa iyakum